الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وحكي عن الشيخ الإمام مجد الدين السر جكي أو نسكر الصر بالصوت إيه السرجكي كو السرخجيمة السرجكي أنه قال يا فدا ما قرمتنا إلا ندمنا matukar muka yi ƙananan rubutu to wallahi matukar muka yi sai da muka yi nadama kalmar karmada tana nufin yin ƙananan rubutu duk ɗalibin da yake karatu a gurin malaminsa in ya zo ta aliki ko rubutu yana yan mutsi mutsi mutsi to daga baya sai ya yi nadama dan ilimi ne ka rubuta kuma zaka neme shi ka rasa lokacin ka tsufa ko wata kila ka ce wa yaron ka kaga kai dan duba mana me na rubuta ce baba kai ka rubuta ai ma karmadana illa nadimna in dai mun yi karmada me karmada kananan rubutu to sai mun yi nadama wa man takhabna illa illa a a a illa nadimna shi ma dai intikhab shine wato tarkikin rubutun an gane tarki siranta shi siriri shine intikhab siriri haka ka siranta alƙalamin ya zama daƙiƙ to wallahi an yi wannan sai an yi in an yi ƙananan rubutu akwai ƙananan rubutu da bakin alƙalami mai girma akwai ƙananan rubutu da kuma me da siririn alƙalami to da wancan da wannan duk abin suka ne duk mutum ya yi wallahi sai ya yi nadama don zai zo ya kasa karantawa wa malam nuqabil illa nadimna matukar bai mu muqabala ba me muqabala in na karbi fa'ida malami ya rubuta maka wani fa'ida ko na hadisi ko tarjuma wani rawi to ka samu na abokin ka kai muqabala ka ce in ga naka ko ka ce karanta min naka in ya karanta maka ka ji naka da nasa yayi to ka dada samun wani kuma siga amma fa a cikin ɗaliban sai siga ba mai gengadi ba dan in ka dauki rubutun mai gengadi zai maka kwaba to yace wa ma wa ma menene wa malam nuqabil illa nadimna duk wannan yana nuna mana ladabin rubutu a gurin malami ne in dai malami ya faɗi hadisi ko ya faɗi wata hikima ka rubuta to kai muqabala din dan uwanka wa yanbaghi an yakuna taqri'ul kitabi murabba'an rarraba littafi din ainihin rubutun ya zamanto murabba'i me murabba'i triangle ko rectangle ha me bambancin triangle da rectangle musallat triangle rectangle fa wanne ne square kuma yawwa to wayan bage an ya kuna taqti'ul kitabi murabba'an ya zamanto murabba'i ne kamar dai yanzu wannan littafi wannan masallacin murabba'i ne ma'ana tsarin littafin da zaka yi shi ya zamanto murabba'i ne yana da fokana kawai yana da fokana ma'ana rubutun karka yi shi ya zamanto kewayayye zai iya baka matsala taqti'ul kitab da ma yanka littafin yanka littafin da rike shi ma idan ka yi shi fokona ya fi ɗauki saukin ɗauka mai kwan ashe ka yi shi kamar shef ɗin wata ko ka yi shi kamar kobo shef fa inna taqdi'u abi hanifa dan wannan tsara shi fotan fo fo angles din shine yankawan abu hanifa wa huwa aisaru ila ar-raf'i wal wad'i wal mutala'a shi yafi sauki wajen dagawa da ajiyewa ar-raf' dagawa wal wad'u ajiyewa wal mutala'a da wajen karatu wa yanbaghi an la yakuna fil kitabi shay'un min al-umrati to to wannan dai lokacin su ne ko zamu ce mun yanzu tafan ma ai wasu umran ne kada a sa jan abu a cikin littafi ja jan alkalami فإنها صنيع الفلاسفة لا صنيع السلف wannan sa humra jan tawada a cikin rubutu wannan tsarin malaman falsafa ne ba tsarin malaman wato salaf ba an gani alfalasifa jam'i ne na failasuf alfailasuf shine al'alimu bil falsafa kenan kun gani abinda ake nufi wato malami mai hikima alfalsafa hikima suke cewa والتفطن والتأنق في المسائل الألومية ilimin falsafa yana cikin tsohon ilimi don tun kafin musulunci aka samu falsafa shekaru masu yawa an gane ko irin zuwan su aristotle suka kawo shi da dai akwai falsafa islamiyya akwai falsafa wace ce duk malamai suna bayani sai wata ran mun samu gaba sai mu yi wannan dai ba ɗabi'ar salafu bane wa min mashayikhina man kariya istimal al murakkab al ahmari cikin malaman mu akwai wanda suka hana ayi istimal al murakkab al ahmar ma'ana rubutun da za a za a yi shi da da jan rubutu a hada shi da jan rubutu littafi a rubuta shi da jan rubutu ko jan alƙalami bai kamata ba wa min ta'zimil ilmi ta'zimul shuraka'i ina cikin girmama ilmi ka girmama abokananka shine shuraka abokanan karatu kenan ko ko yawa fi talibin ilmi wa darsi wajen neman karatu da darasi da abokanan karantarwa kenan da muzakara wa man yata'allam minhu da wanda ma kake koyan karatu a wajensa wa man yata'allam minhu wa tamalluq wa tamalluq mazmumun illa fi talabil ilmi ba a son tamalluki kamar nacewa da makalewa abu wannan abun zargi ne sai dai in akan neman ilimi ne fa inna yan bagi an ya tamallaka li ustadihi ana so mutum ya makale wa ustadin sa malamin sa ya nemi fa'ida wa shuraka'ihi da abokanan ka kullum kana tare da su da yastafi da minhum ka samu fa'ida wa yan bagi li dalibil ilmi yana da kyau ga dalibin ilimi an yastamti'a al ilma ya amfana da ilimi ya saurari ilimi wal hikmata da kuma hikima bit ta'zimi zai amfana ne ta hanyar girmamawa wal hurmati da ganin matsayin wanda yake karatu a gurinsa kuma wa in sami almas'alatal wahidata ko da mas'ala ɗaya ka je a gurin mutum to gaskiya ka girmama shi aw il kalimatal wahida ko kalma ɗaya alfa marra ko da sau dubu ka ji abin da yake nufi anan ka ji kalma ɗaya ka girmama shi ka ga girman sa ya daɗa ƙara maka wata kalmar kuma sau dubu duk lokacin da ka ji ka ji girman sa duk lokacin da ya baka ka ji girman sa kada ka ce ah to ai tun na girmama shi a farko yanzu ba sai na girmama shi ba malik ya ce kila man lam yakun ta'zimuhu ba'da alf marratin ka ta'zimihi bi awwal marratin fa laysa bi ahli ilmi duk wanda baya girmama malamin sa wato sau dubu da ya samu karatu a gurin sa bai girmama shi kamar yadda yake girmama shi a farko ba to wannan ba dalibin ilimi bane kuma baya cikin masu ilimi kada ce ayo ai mun dade muna karatu a gurin sa har ma ya zama to baka ganin kimar sa to wannan baka cikin ɗaliban ilimi masu karatu sai mu dakata anan saboda kurewar lokaci dan kuma dan daidai Allah ba mu ladana قال المؤلف رحمه الله تعالى وينبغي لطالب العلم يا كما طالب العلم من كراتو Allah ya tara nau'a ilmin bi nafsihi ya daina zaɓar wani nau'i na karatu da kan kansa shi ba tare da ya nemi shawarar malaminsa ba an gane bai kamata ba ga ɗalibi ya zaɓi wani ilimi wani ilimi na daban wato da kansa ba tare da ya nemi shawarar wato malaminsa ba bal yufawwidu amrahu ila al-ustadi bari dai ya fawwala al'amarin nasa zuwa ga malamin shine ustaz in kana so ka yi karatu wani fanni na ilimi ka je ka nemi shawara kan kallawa na karanta kaza ina sha'awan kaza mai kake gani sai ya baka shawara ya gaya ma littafin da za ka karanta irin wannan ana samun albarka a ciki fa inna al-ustaza qad hasala lahu at-tajarib saboda shi malamin sa kan ai ya samu at-tajarib me tajarib experience gogewa gogewa malamin ai ya goge shi da ya shiga ya karanta littattafai shi to zai baka shawara mai kyau fi zalika akan haka fakana a'rafa bima yanbaghi li kulli ahadin to shi malamin shi yafi dacewa shi yafi sanin abin da ya kamata ga kowane ɗalibi idan malami yana karantar da ɗalibai biyar shida bakwai takwas in za a yi karatu ko in zai sa musu in suna so su yi karatu kowa da fanninsa to kowane malami ya san wane ya fi karfi ta bangaren kaza wane ya fi karfi ta bangaren kaza to sai ya je ya baka abin da ya fi dacewa da kai wataƙila kai ka fi iya luga ne luga ka fi iyawa idan aka haɗa ka da fiƙihu sai ya baka wahala sai dai a ce ka yi fiƙihu kurin na fahimtar addini amma ba wanda za ka yi specializing a kai ka samu takhassusi ba an ce ka nemi shawarar malamin ka ne saboda dole ya san ka a yi tunda yana tattaunawa da kai wa ma ya liku bi tabi'atihi kuma shine ya san abin da ya dace da ɗabi'arsa ɗabi'ar ɗalibi malami yana iya ganewa ko yawwa وكان الشيخ الإمام الأجل الأستاذ برهان الدين يقول babban malami al'imamu shekul ajallu burhanuddini yana faɗa kana talabatul ilmi fi zamanil awwali ɗaliban ilimi a zamanin farko yufawwiduna umurahum fi ta'allumi ila ustadihim suna fawwala al'amuransu suna me fawwala al'amuran yufawwiduna suna fawwala al'amuransu wajen neman karatu zuwa ga malaminsu wannan ma ɗaliban farko kenan fakanu ya siluna ila maqasidihim sai suka zamantu suna riska suna isan bukatarsu manufarsu maqasid abinda suka nufata suke so suna samu tunda sun nemi al'amarin shawara daga malamansu wa muradahum da nufinsu wal'ana amma yau yaktaruna bi anfusihim dalibai kullum da kansu suke zaɓo wa kansu littafi kaji kamar yanzu yake yi a zamanin shi fala ya hasulu maqsuduhum min al-ilmi wal fiqh yasa ɗaliban zaka ga yana ganin shi ya fara fahimta yana ganewa to ba zai samu biyan bukatarsa na ilimi da kuma fikihu da fahimtar addini ba tunda baya shawartar malami yanzu wani ɗalibi zai je littafi zai sayo ba zai nemi shawarar malami sai ya je ɗebo in ya je ɗebo sai ya kawo malamin zai ce ai da ka nemi shawara da na gaya maka na na madaba'a kaza za ka siya shine aka yi wa littafin aiki kamar yanzu misali akwai littattafai kuraman littattafai in na ce kuraman littattafai littafi kurma shine wanda idan ka sayi shi za ga shi bayi da bayi da bayi da bayi da menene bayi da takariji bayi da hashiya duk littafin da kaga bai da hashiya kurma ne kurum to wannan fa a matsayin ka na karamin dalibi kai nesa da shi ko malamin ma ba kowa yake zuwa ya sai kurman littafi ba ka samu littafin da an dan masa aiki an dan ja layi din nan an dan yi karin bayani a ƙasa idan hadisi ne ya kawo maka shi mai littafin to in bai maka takarijin sa ba ya gama ka da aiki ka zo ka je ka karanta ka je kai ta aiki da hadisi za'ifi baka sani ba kana gadara ka karanta a littafi amma in littafin an masa takariji yana da hashiya to za ka iya duba ka ga hadisin nan waye rawaito shi Allah kalli ya rage ma hanya ko bai ce ma sahihi ne ko da'ifi ba sai ka koma littafin ka bincika ka ga ingancin hadisin kun fahimci wannan amma kurin mutum ya je dauko kurman littafi ya zo ya taho da shi haka ba karamar matsala bane kwarai Allahumma illa yan kananan littattafai ku tayyibat chocolates kenan waɗannan watakila ba lalle bane a wahal da kai wajen yi musu hashiya ko na ba amma manyan littattafai ina lalle ka samu wanda aka musu aiki ka samu wanda aka musu aiki za ga a ƙasa an ɗan ja layi haka ana yan footnotes kenan littafi ne footnotes wannan ya takaice maka walalo an gyara shi an yi masa ɗaba'a mai kyau kuma akwai maɗaba'o'i wuraren buga littattafai marasa kyau wanda in mutum yana sayan littattafansu sai dai a larura kurum amma in dai ba larura ba irin su darul kutubul ilmiya din nan wannan ma shine ko shine duk littafin ku yawanci shine a duk madaba'an da ka gani darul wannan wannan maktabatul saqafa ne kowane littafi akwai sunan kamfanin da ya buga shi a nan kasa kaga irin su kutubul ilmiya kaga irin wannan da ga ji da kwalliya da ado bas bas ka gani kyalkyale littafi amma kuma babu littafin da yake da kurakurai a cikin irin nasu sai su canja sunan mutum su canja wasali su mai da abu sama ƙasa ko a ta ɗauke wani abun ma babu shi kai baka sani ba duk littafin daga kutubul ilmiya ne wai hakuri fa masu yin littattafai yau kam sai dai addu'a kuma amma abin mamaki shine akwai littafan da kuma in ba nasu ba ba za ka samu ba to shawarar da ake ba dalibai irin wannan in ka sai na kutubul ilmiya sai ka ga wani littafin kamar matsaba'a ta ibnu taymiya ko darul hadis ko maktabatul furqan duk ga sunan a a ko safa duk suna da kewa waɗannan abin da safa ma tana da yan abubuwa haka da sauransu maktabar sunna shi ma yana da kyau darin fikir wannan tsofaffin maktabobi kenan su ma suna da kyau littattafan su amma yawanci sun fi buga littattafan takardun fikin waga da jar takarda to idan mutum ya samu irin wannan to sai ya dan kara da wata matsaba'a din amma in ba ka wallahi zaka je kai ta dogon sharhi akan kuskure dogon sharhi akan kuskure na'am tana da kyau ibnu hazm suna da kyau waɗannan daman dai mummunan da ya kutubul ilmiya ne safa ma tana da kyau akwai kuma maktabatu bas ita ma a makka take wannan arhal littafi akwai abubuwa a ciki kun fahimci wannan to ɗaliban da ba sa suna neman shara na yanzu kuma wal'ana ya taru na biyan fusin wala ya silu wala ya hasulu maqsudahum min al-ilmi wal fiqh wa kana yuhka anna muhammad bin isma'il al-bukhari an hukaito cewa imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala kana bada'a bi kitabi salati ya fara karanta kitabu salati ala muhammad bin al-hasan a bisa malamin sa wurin malamin sa muhammad bin al-hasan fa qala lahu muhammad rahimahullahu ta'ala malamin sa muhammad bin al-hasan yace da shi idhhab wa ta'allam ilma al-hadisi kaga kai ka je ka nemi ilimin hadisi kenan waye ya fara bawa imam al-bukhari shawara malamin sa ka duba yadda ya kware saboda ya samu albarkar shawarar malami idhhab wa ta'allam ilm al-hadisi ka je ka nemi ilimin hadisi lima ra'a anna dhalika al-ilma aliyaku bi tabi'ihi saboda abinda shi malamin nasa ya ga cewa ilimin hadisi ya fi dacewa shine aliyaku ya fi dacewa bi tabi'ihi da ɗabi'ar imam al-bukhari din shi tun can daman dan hadisi ne fa talaba ilm al-hadisi ya nemi ilimin hadisi fa sara fihi muqaddaman sai ya zamanto shi ake gabatarwa fa sara fihi muqaddaman ya zama shi ake gabatarwa shiwa din ala jami'i a'immatil hadisi a bisa dukkan malaman hadisi Allah ya bashi matsayi shi sa littafinsa aka ce shi sahih bukhari asahu kitabin ba'da kitabin lahi sahih bukhari mafi ingancin littafi bayan littafin Allah shine sahih bukhari kaga ya samu shawaran malami a wannan riwaya wa yanbaghi li talibil ilmi Allah ya jilisa qariban min al ustadi to inda sabqi bi ghairi daruratin ya kamata ga ɗalibin ilimi ya daina zama kusa da wato malaminsa yayin wurin karatu dab da dab inda ba da larura ba bal yanbaghi an yakuna bainahu wa bainal ustadi qadrul qawsi ya kamata tsakaninsa da shi da malaminsa ya zamanto kamar akwai mai baka an san baka ba kwari da baka ba wannan itacen ko yawwa to idan ka shimfiɗa shi haka ya zamanto tsakanin malamin da da ɗalibin akwai ɗan rata saboda ya samu ya sake shi malamin ya samu miƙewa kada a takura masa to mutane tarbiyyar su ta yi kaɗan ta yi kaɗan yanzu da yawa wuraren karatuttuka za ga abin da ake musamman yanzu ka duba karatun tafsirin nan da ake a nan gudu wallahi akwai ɗaliban da a gindin kujeran nan kaga kujeran nan kujeran da malam yake zama a nan a gindin kujerar suna suna suna zaune suna makale haka suna suna makale kafarsu kuma da ma za ka ce ma dan Allah ma suke abun ma akwai littafi a gurin su ko suna rubutu ko suna ɗauka wani abu da ɗan dama dama babu tsabar jarabar dai a gaishe shi a gindin malami akwai yan rawar kai gagagau gagagau gagagau gagagau kullum yana liƙe kuma za ga babu bai abu ana yin abun ma bai ma mai da hankali ba to yanzu ne kaga abin da ake faɗa wallahi akwai wanda za ka kafa su ta taɓa kafan malamin ka zo ka zauna ko satin nan da ya wuce akwai wanda a nan gurin ya zauna a nan gurin a nan suka zauna suka zauna suka biyo sun ɗore kafa suka sun take shi sa za a yi ta karatun shekara da shekaru ana karatun amma an kun ga mutanen ba sarbiya yanzu malamin fa zai zo yi karatu a nan gurin zai zauna a nan gurin zai zauna wallahi ɗaliban za su zo a nan gurin sai su yi ta tsallaka nan gurin a nan gurin da kisani zai gama yin karatu yana zaune a nan gurin ya miƙe kafa sai yana taɓa mumbarin nan ɗalibi idan ya zo ya gama karatun sa kullum nan suke tsallaka suke ƙetare shi ko za su kawo kujera su ajiye ko za su fita ko za su yi wani an nan ɗin nan wasu sai ka musu magana sai ka ce kasi in an ce kasi sai su ji zafi ribi ribi ribi ribi a zuwa al'amun nan kuma wani lokacin an yi karatu an gama kujerar a dauke ta kujerar malama a kasawa zai dauke ta sai a tada sahu ana tsaye tarkwai tarkwai da kuma kafin a zo dan mutum neman suna a ganshi a san shi ribi ribi ribi ya zo ya dauko tun da yanzu an riga an tashi sau da yawa nan sai a zo a karatu a bar mana kujerar a nan gurin mu da zamu zo mu yi sallah mu muka sani sai dai mu kwashe ta ko a jefar da kujerar a nan gurin su'ul adab ko gama ɗalibi ko da sunan ɗan hizba ko mai wani abin nan ɗan malami yana ba da ko security wa malami kaga kafaɗa suna dukan kafaɗan malami haka suke yi kafaɗa suna dukan kafaɗan malami ko ga ɗalibi yana magana da malami suna tafiya a jere wani ma ya ma wuce shi duk wannan suwul adab ne shi sa za a yi ta karatun a yi ta yi a yi ta yi za a ga ɗaliban ba su da tarbiyya ba su ganin girman malamu ba su ganin kimar shi babu da haka ɗalibin ilimi da yake zuwa gurin karatu yana ɗaukar littafi kar a gan ku da irin wannan ɗabi'ar ku bar awam akwai awam gama gari waɗanda kun yan zuwa gurin wa'azi ne bibi yau ana ina muna majalisin wani yau yau ana yau kaza muna guri kaza ko littafi ma bai da shi ka duba majoratin wanda zai zo karatun ga yana zuwa da littafi babu in an zo ana magana ta ilimi sosai na karatu za ga ya fara gyagyar yana gyangyari gyagyar yana yi in ka ga ya miƙe an fara wani ya fara gungiyar Allah Allah Allah Allah Allahu akbar to sai ta shi ma wani ma yana gyangyari ne ma bai ji ana gambara kawai shi ma sai ya ɗauka kawai ya amsa wallahi ya kamata mu gani mu gyara ɗalibin ilimi ne wannan ba sifar sama ne ba ɗabi'a sama ce ba so nawa nan malam da zai zo koyi karatu kwa fita wallahi zo takalmin su zazo ana ta nema takalmi ina takalmin ne kai ina takalmin a ta dubawa sun tattake wasu wuce sun zama nan su wato ina so in gaya muku wata magana ku yi haƙuri i'm sorry to say babu ɗaliban da ba su ganin kimar malamin su ba su ganin kimar malamin su kimar malamin su daraja malamin su irin ɗaliban ahlus sunna ina jin ko a cikin ku ko ba a cikin ku ba wallahi alam ban sani ko kanan nan nake ga wa ba nake ga ko wani yazo gida na gama wahala karatun nan na tafi ina ina da abinci a gaba na ina cin abinci ina muzakarar karatun da zan yi na bayan magarba sai ga wani yazo da yan roba na tije tije tije tije yazo dai da kofa a karbar yana nan ya tambaya yara kenan tije tije tije tije yana da nawa ina jin sa ina sama a aika a ce yanzu wane ne sai ce a ce ɗalibin shi ne wai ai shi wai mai ladabi ne na ce to da Allah gaya masa ya haƙuri daga gurin karatu nake tun da safe ban dawo gida ba yanzu ma nan abinci nake ci kuma ina ma maktaba ina karatu zan yi wani darasi an jima kaɗan yamin afuwa wada masallaci ina jinsa yaran suka je suka gaya masa sai ce ka je ka ce mai da Allah minti biyu wallahi wannan magana ko sati biyu ba ta yi ba wataƙila yana cikin ku ka ce da allah minti biyu kurin na zo ne ban taskiya taskiya yake nema zai nemi karatu makaranta wai da allah minti biyu na fito na ce fa yi haƙuri ba da wannan lafazin wallahi in tura ce da allah ya mun afuwa karatu nake da shi dan in na fito yanzu shi ya zo na fito wani ma ya zo na fito wani ma ya zo na fito ga aliyu na ina aliyu shekaran jiya an yi da wani shi ma wannan wani aka yi tashi ne ya same ya je gida ya ce wa aliyu sai ya sallama da ni ya ce amma na yanzu ya dawo ya gaji yana hutawa ne sai ya ce da shi amma ya ce maka ka zo ne in ya ce maka ka zo to kaga shi shi ya ce maka zo wannan wannan shi ya baka dama sai ya ce da zo zan zo ya haushi da fada to Allah ya sa shi Aliyu ma bai hasala ba sai ya ce da zo ina faɗa ne ko takila yana nan ɗalibin dan ka ji na samu labarin karanta maka ya yi ta gobara ya ta gobara kaza kaza kaza na san dai karshe dai abinda zai ce kai Allah ji kan su manzan Allah su ya rasulullah idan aje gurin su idan aje gurin manzan Allah ba za mu kaza ba za mu kaza sai ce yace amma ka tura ga gani shi Ali ya ce masa in bai ce ma ka zo bare fitowa sai ya aika ya ce a ce in fito sai kuma dama ya dace din kuma ina da karatu ne kuma a ka'ida ni ina da karatu ne na shiga maktaba ina karatu to gaskiya an ba ni na ce ka zo bara fito ba to in na biye ka kai na fito to karatun da zan je ne mutane fa a masallaci ba zan iya bincike ba ba zan iya muzakara ba zan tozarta hakkin mutane ne kai in zo tsaya maka saboda kai kai kai kai ne an ce annabi yana fitowa kofar gida sai na aiko wallahi ne ko ganin sama ban san shi bane ce da Allah ya man afuwa ina karatu in shiru sai ya tafi sai ya dawo ya ce Aliyu ya ce ake gaskiyar ka ina gaya mana wannan ne saboda wallahi malam ɗabi'un mu ya kamata mu kokare mu gyara kuma yanzu shi malami da zaka je gidan shi sai fa ka gama hidindimun ka da harkokin ka fa kake zuwa gurin shi misali at least ka nemi izinin sa akaram kallah da Allah ina son ganin ka mu haɗu a masallaci ko a ko a gida ko ina zan same ka ba ni lokaci shi din ma dan adam ne yana neman abinci yana zuwa aiki yana aiki yana da'awa kuma aikin ka shi ya furin jaye a rayuwarsa kai yake wa aiki in ma kai baka zo gurin aikin da yake ba yana yi wa wasu yan uwanka to yanzu shi bai da lokaci bai da lokacin da zai huta a gida ya dan kwanta bai da lokacin da zai sarara da iyalinsa bai lokacin da zai wa 'ya'yansa karatu kai yanzu ya baka awanni yana ma karatu shi ba zai je zauna a gida a karantar da nasu 'ya'yan da iyalan ba mutane ba su yi wannan tunanin ba kawai don kaje gidan malami an ce maka bai fito baka je kana zagin sa kuma idan ciyaman ne zaka je wurinsa ko kansila ne wallahi sai ya baka appointment wallahi ko ya baka ma kaje ba zai ganka ba shi wannan duk ya halatta ba laifi bane ba to haka mutane suke sai su yi hakuri su su tsayuwar gosulo na mota a gidan murtala ko a wani guri awa biyu ana gosulo sun hakura suna cikin mota amma a masallaci idan liman ya ƙara minti biyu minti uku sai su fara zage-zage dan Allah wannan tarbiyya ne a nan fa kofar gadon kai gosulo zai iya cakudewa sai kai awa guda kana jiran mota ba yanda za ka shi wannan mai larura ne amma kana zuwa masallaci kana duba agogo da kaga an ƙara minti ɗaya biyu sai ka fara gulma da kai da na makocinka ta da sallah da Allah jama'a amma an takura amma kaza kaza ba haushe inda ya iya kenan to kuma wallahi duk abin da ya sa muka tashi a irin wannan tarbiyya ɗabi'a ina gaya muku wallahi wallahi tallahi saboda rashin karatu ne da rashin aiki da shi amma wallahi mu dai da muke karanta muku ni ina gaya muku ni duk ɗalibin da ina zaune da shi ina karanta shi zan kona koya mai karatu zan gaya maka gaskiya ko kai aiki ko kar kai amma dai na gaya maka ka je ka ce girman kai ne da ni ka ce kaza ne kaza ka ce duk wani abu ne wannan daban na tabbatar kai dai akan ka ba zan yi girman kai ba kai dai kwaya ɗaya kai babu bukata amma fatan shine ka gyaru kai seti saboda kai ma naka ɗaliban ka tarbiyyantar da su a nan masallacin wallahi akwai wani lokacin da wani dan uwa ya zo nan karatu ne muka gaba ina da ranar alhamis ne da muna yin karatu da malam abdullahi ranar alhamis muke yi kafin a canja amiri shi talata an idan da karatu mun fito haka muna raka malam muna tafiya wani ɗalibi kurin ya zo sai ga wanda malam abdullahi ya yi ƙasa a nan kofar masallaci haba a karam kalla haba a karam kalla kuna ta mana wa'azi ana tsaci a ɗage wando malam ka duba wandan ka ba ka duba wandan ka ba ka duba wandan ka wannan ni a gaba na aka yi a nan nan aka yi ɗan mutumin na san shi har yanzu yana nan su ne in an gansa ana cewa sunna sunna yan zafi yan zafi yan kaza shi ne ake ganin su ana wannan kai shiru kamar an zuba mana ruwa ya duba ƙasa ya ce ya ce to na gode Allah saka da alkhairi ya ce don ubanka na yi azumi ne ya zama labar ya ce uban naka ya ce na yi azumi ne ban sha ruwa ba ba wai ya zage shi don ubansa din ba ne a tun da bakin sa kai yake kuma wallahi ranar rana alamis ne wallahi malam azumi ne wallahi ba a bude baki ba lokacin muna karanta bulugul maram muke ana shekaru da dama ana aka yi to da irin wannan za a yi tafiya don girman Allah kuma aka yi ya haƙuri ya sa wannan ya ɗago shi ya sama da shi ya daure ba kyau mutane sai kayi haƙuri da su da haka ya kamata amma abin damuwa shine malam ɗalibin ilimi da yake ɗaukar littafai yana karatu kar a ganka da wannan sifar wallahi shi yasa ya zamanto wajibi ne dole mu karanta irin waɗannan littafan don mu tunatar da kan muhali da ɗabi'a na ƙwarai kuma matsala ce in ka yi sai an maka wallahi wanda ma ka kyautata ka mutunta ka yi alheri kun fahimci wannan da kyau to ke to shi sai yake cewa fasara fihi muqaddaman ko ala jami'a immatil hadisi wa yanbaghi li talib ilmi alla yajlisa qariban min al ustad inda sabaqi bi ghairi darurati bal yanbaghi an yakuna bainahu wa bain al ustad qadru al qawsi fa innahu aqrabu ila al ta'zimi wannan shi yafi kusa ni girmama Allahumma illa malamin ne ya mato da kai akwai ko a majalisan karatu akwai malamin da zaka shi yana so a hadu sosai a matso a matso wannan wani abu ne daban kuma yawanci yanzu ko don security ma don tsaro ma ya kamata ku rinka ba da gab ai a wuraren karatukan ku a masallatai dan in ba ka ba wani mugu zai zo wata ran da mugun makami ki zauna a gindin malama ana cikin karatun ba ku farga ba ya nade bindiga ya harbe shi shi ya yadda ya mutu din wallahi nake gaya muku amma in a nesa yake dai kafin dai kucin din ce zaro dai wani ya ganshi amma in a gindin sa yake dab da dabba sai iya masa illa ko dan wannan ma ya kamata yan uwa su kiyaye amma matsalar da ake samun mutane shine sai su ga wai ana girman kai ne ana waye ana waye ba dan wannan bane ba dan wannan bane ana gyara laraba ne a ta kiyayewa dan juma'a ta kyau to wannan kenan وينبغي لطالب العلم أن يحترز عن الأخلاق الذميمة yana da kyau ɗalibin ilimi ya kiyaye shine ya tariza ya kiyaye dangane da ɗabi'u marasa kyau fa inna ha kilabun ma'anawiyya karnuka ne kurum mummunar ɗabi'a kamar kare ne a tattare da kai kamar kare ne kake yawo da shi mana ya kamanta mummunar ɗabi'a da kare kaga ai alkilabu tuzi karnuka ba suna cutarwa ba to haka mummunar ɗabi'a ma tuna suna cutar da wanda yake tare da su duk wanda yake tare da karnuka za su cutar da shi in yana nesa da su ba ruwansa da su wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tadkhulu al malaikatu baytan fihi kalbun wala sura aw sura kuma gashi dama annabi ya faɗa wa laikun rahama ba sa shiga gidan da yake akwai kare ko hoto in dai gida akwai kare hoto ko hoto mala'ika ba zai yi shiga ba to wai me alakar ka wannan hadisin ana nufin cewa man ittasafa bi tilka al akhlaq al zamima duk wanda ya sifanta da waɗannan mugan ɗabi'u marasa kyau allati hiya kilabul ma'anawiyya tata'adda wa tanfiru minhu al mala'ika to kenan mala'iku ma suna gudun ka ka yi sifantu da sifa irin na kare baka da ɗabi'a mai kyau to mala'ikun rahama ma suna gudun ka Allah kiyaye to wannan kenan وإنما وإنما يتعلم الإنسان بواسطة الملك wai istinbat shine shi ba mutum ba yana yin karatu ne ta hanyar mala'ika ba ai akwai mala'ika a tattare da kai wal akhlaqu zamima tu'rafu fi kitabil akhlaqi to shi mala'ika baya zama inda yake kare yana wurin to kai ka sifantu da hali irin na kare da haka mala'ika ba ruwansa da kai ba za ka samu rahamar Allah ba wal akhlaqu zamima malai ce ka gare munanan dabi'u tu'rafu fi kitabil akhlaqi zaka iya samun su a cikin littattafai da suke magana akan al akhlaq wato kitabul akhlaq littafin da ke magana akan kyawawan dabi'u na gari suna nan kuma littafai kitabul akhlaq da yawa wanda malamai suka rubuta wa kitabuna hada la ya tamilu bayanaha wannan littafi namu na ta'limin wa ta'limi ba zai dauki wannan bayanai na kyawawan dabi'u na dalibin ilimi duka ba wal yahtariz khususan an takabburi shi dalibi ya kiyaye musamman girman kai fa ma'a takabburi la yahsulu li ilmu malam da girman kai fa ba a samun ilimi da girman kai ba a samun ilimi duk wanda yake mai girman kai ne to yana wahala ne wallahi bai samu karatu ba kamar yadda ya kawo wannan baiti da mun karanta shi cikin hilyatu talibul ilmi al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makani al ali kaga ilimi ba yadda za a yi alfatal muta'ali saurayi mai nuna ɗagawa da girman kai ya samu ilimi ba za su taɓa haɗuwa da shi ba shine al'ilmu harbun lilfatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali kamar yanzu ruwan da yake gudu zai haura dutse ba zai haura dutse ba ruwa yana gudu ba zai zo ya haura dutse ba dole sai dai ya kauce masa to haka ilimi baya haura mutumin da yake mai girman kai ka zama mai kyakkyawan ɗabi'a mai haƙuri da kyakkyawan mu'amala wakila an faɗa bijaddin la bijiddi kulli mujijjin fa hal jaddun bila jiddin bi mujdin fa kam abdin yaqumu maqama hurrin wa kam hurrin yaqumu maqama abdin bijaddin la bijiddi kullu mujajjin mujijjin ko mujijjin ne anan ko mujijjin ko fa hal jaddun bila jaddin bi mujijjin abin da yake nufi a dunkule kafin mu zo mu fassara kalmomin daki daki wato dukkan abu na nagarta dukkan wani abu na nagarta da matsayi da falala ba a samun su haka sai an yi wahala sai an yi jad sai an yi jid bijaddin la bijiddi kullu mujiddin fahal jaddun bila jiddin bi mujidin yo ya za a yi mutum ya samu abu mai matsayi da falala ba tare da ya yi ƙoƙari ya nemi wannan abun ba kenan anan yana nufin dukkan almajid kullul majid wal azama wal fada'il dukkan wani abu na nagarta da girma da falala wannan ana samu ne bi fadlillahi da falala Allah bi quwwa qudratihi da ikonsa a matakin farko a aqida la bil jaddi was sa'i la bil jaddi was sa'i ba iya kokarinka da neman ka samu wannan abun ba shi kadai zai sama ma ba dole sai ka samu falalan Allah to amma kuma labudda min min iktirani talabi was sa'i dole kuma kana neman falala din sai ka yi aikin da zaka samu falalar kun fahimci wannan yawwa hatta yazhara fadlullah yanzu misalin ilimi falalan Allah ne ko ko ba ka bane zafin neman ilimi ba shi zai baka ilimin ba dole yana buƙatar mai taufiki daga Allah kun fahimci wannan gabar to amma dole ne kuma mutum in zai samu ilimi wanda Allah ya masa taufiki ya samu ilimin kuma dole sai ya sha wahala wajen neman wannan ilimin to shine abin da yake nufi akan wannan kalmar jadd jaddin farko malamai suka ce tana nufin wato duk abin da yake kamar daula a daula ana iya ambatanta da jadd yawwa jiddi ta biyu kuma ana nufin himma da kokari kamar ka ce fulanun rajulun jadd yana da kokari mujiddin kuma mai kokari to fa hal jaddun jaddun nan na farko ake nufi fa hal jaddun bila jiddin bi mujdin shin mutum zai samu wata falala ne bila jiddin ba tare da kokari ba bi mujdin zai iya samar da wani abu ba zai yi ba fa hal jaddun bila jiddin bi mujdin ma'ana fa hal yujadu al jaddu bila jiddin za ka samu wani matsayi da falala ba tare da kayi kokari ba to wannan shi ne to shi ne bijaddin la bijiddi kullu mujiddin fa kam abdin ya kumu makama hurrin nawa nawa ne bawa yake tsayawa a matsayin da bawa ne amma saboda Allah ya bashi ilimi ya bashi falala a cikin malamai akwai da bayi ne amma wallahi sun fi aya to wannan shine fa kam aqdin yaqumu maqama hurrin wa kam hurrin yaqumu maqama abdin kuma da yawa akwai da amma wallahi zai tsaya a matsayin bawa da ne kai amma kuma wallahi zaka zama kamar bawa da ne kai amma zaka zama ne kamar bawa saboda babu babu kokari to sai mu tsaya nan ko Imam Ahmad fatu kai قال المؤلف رحمه الله تعالى wannan fasali ne da yake magana akan aljiddi wal muwazabati wal himma a samu kokari da lazumta jid shine ne kamar himma din kokari da lazumta muwazaba wal himma da himma kuma ثم لا بد من الجد والمواظبة والملازمة لطالب العلم ما لا يتبام مكوا a samu kokari da lazimtan karatu da mulazama muwazaba mulazama duk ma'anar wato ana nufin mutum ya lazimta ya tambata duk wanda yake son karatun sai ya albarka to a samu lazimta da tabbata shine matsalolin da suke damu ɗaliban wannan karo kuma wannan zamanin babu muwazaba babu mulazama mulazama ka lazimci malami muwazaba ka rinka halartar darasi akai-akai kaga dalibi yana da kokari yana da himma amma wallahi sai ka ga in sai dauki wani lokaci ya daina zuwa karatu kawai wala ga ran Allah wallahi al'amura ne sun yi abun ne zamu dawo dai makaranta shikenan bara da wahala ka ga dalibi ya shekara ɗaya biyu uku a wurin malami yana daukan ilimi duk malamin da ka rutsa shi kana kan lazimce shi shekara uku hudu kana ɗiban karatu a gurin sa ka amfana ta ma matsalan wato takalifin hayati da shigalgalin rayuwa sai su hana mu da an zo an fara bini bini bini waɗannan sai ga in ka zo 2007 2008 ba su bane ɗaliban wasu ne daban yanzu in ba wani taimakon Allah ba baɗi shekara mai zuwa in dai ba wani taimakon Allah ba waɗannan fuskokin watakila ba su bane wasu ne kuma daban ina suke sun shiga gari sun shiga Kano subhanallah Allah ya sauke wani kuma da wata shagali ya zo masa ko na makaranta ko na mu'amala na rayuwa kun sai watsar da karatun ya daina zuwa ba daidai ba ne ba ba daidai wani inda kana so ka samu ilimin wa ilaihi al-isharatu fil qur'ani bi qawlihi ta'ala da wannan ne qur'ani ya ishara a cikin fadin Allah madaukin sarki wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama al-muhsinin wadanda suka yi jahadu suka yi kokari kenan fina akan hanyar mu ilimi ba hanyar Allah bane suka yi kokari wajen tabbatar da hanyar mu za mu shiryar da su hanyoyin namu da faɗinsa ya yahya khudh alkitaba biquwwa ka duba fa kitab din ba littafi bane ba ilimi bane annabin Allah ya ce ya yahya ya kai yahya khudh alkitaba biquwwa wannan fa tun ma bai kai ya kawo ba tunda an bada bishararsa Allah ya sa masa suna tun kafin a haife shi ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر جديا قال كذلك قال ربك هو علي هين أبو نمي سوكيني أقول الله وقد خلقتك من قبل كما ما قال الشيخ زكريا ولم تكن شيئا فخرج قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية فخرج على قومه من المهراب فأوحى إليهم أي أشار إليهم أن سبهوا بكرة وعشية يا يحيى خذ الكتاب بقوة ويت وآتيناه الحكم صبيا tun yana yaro aka ba shi hukunci da fahimta da ilimi amma aka ce rike da ƙarfi ka rike ilimi da ƙarfi karkai wa ilimi rikon sakainar kashi yi karatun da gaske wa hananan min ladunna wa zaka wa kana taqiya wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya asiya agar qila malamai suna faɗa man talaba shay'an wajadda wajada man talaba shay'an wanda ya nemi wani abu wajadda ya sa himma da kokari wajada zai samu abu ko ba ka bane ko ka ce man jadda wajada man talaba shay'an wajadda wajada wanda ya nemi wani abu kuma ya jiddi da kokari sai shi wa man qara albaba walaja wanda ya kwankwasa kofa zai shiga ko ba ga bane ba oke wa man qara albaba walajja walaja ko yawwa walajja walaja wanda ya kwankwasa kofa wato ana nufin in ya nemi ya shiga din kuma zai shiga وقيل بقدر ما تتأنى تنال ما تتمنى bisa gwargwadon wahala shine ta ta'anna iya bisa gwargwadon wahalar da kai kai iya bisa gwargwadon samun abin da kake da buri ta ta'anna wahala ta tamanna kake buri ina fata ana fahimta yawwa qila an ce yahtaju fi ta'allumi wa tafaqquhi ila al-jidd a wajen neman ilimi da fahimtar addini fiqihu akwai buƙatar ƙoƙari kuma abubuwa guda uku ake so a samu salatatun yahtaju fi ta'allumi wa tafaqquhi ila al-jidd salatatun ƙoƙari wajen neman ilimi da fahimtar addini akwai buƙatar abubuwa guda uku al-muta'allimu mai neman karatun ko wal ustadu da kuma malami wal abu sannan ka samu uba dole a sami neman karatu da kuma malami sannan ka samu uba in kana fil ahya idan a raye yake ma'ana uba yana taimakawa wajen zaburar da kai in babu uba din to kenan zaka samu wani makwasin uba wanda zai rinka sa ka kaje kai ko ba haka bane idan mahaifinka ya daure ma gindi akan ka rinka zuwa makaranta za ga Allah yana sa albarka akan abu أنشدني الشيخ الإمام الأستاذ سديد الدين الشيرازي إمام الشيرازي يا باني يا من واقع يا سندني رحمة الله عليه يا فدا وتواقع للإمام الشافعي إمام الشافعي نيتي فدا كجي الجد يدني كل أمر شائعي الشاسعي الجد يدني كل أمر شاسعي والجد يفتح كل باب مغلق وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق لكن من رزق الهجا حرم الغنى ضدان يفترقان أي تفرق الجد يدني كل أمر شاسعي kokari shine aljiddu yana matso da dukkan wani al'amari da ka sani mai nisa amrun shafi'un amrun ba'idun kokari in dai kana da himma to abin da yake nesa ne zaka samu shi wallahi aljiddu yudri kulla amrin shafi'i والجد يفتح كل باب مغلق kokari yana bude dukkan rufaffiyar kofa da kokari ne zaka bude kofa da take rufe ko ba ka bane kasala kana zaune kurin kofa za ta bude ina wa ahqqu khalqillahi bil hammi mru'un mafi cancanta a cikin halittar Allah bilham bilhammi abinda ake nufi da alham shine wato mutumin da yake yake nuna damuwarsa akan yayi abu abin da ya fi cancanta cikin bayan Allah mutumin da yake nuna alham ya jammu wa ya zanu lahu ala anna alhamma masdar li majhul mana mutumin da yake himmatuwa akan neman abu imru'un mutum ne zu himmatin mai himma yubula bi aishin bayyiqi amma za a jarrabe shi da rayuwa mai kunci mutum ne da yake wato yana da himma amma Allah ya jarabe shi bi aishin dayyiki wa min ad-dalili ala al-qada'i wa hukmi bu'us al-labibi wa tibu aish al-ahmaqi yana daga cikin dalili akan hukuncin Allah da kuma kaddara ta sa bu'us al-labib kaga wanda yake al-labibu mai hankali bu'us abinda ake nufi da bu'us yana cikin kuncin rayuwa mai hankali ya fada cikin kunci kaga mutum mai hankali ne mai ilimi ne amma Allah ya jarabe shi da talauci wa tibu aishil ahbaqi wawa kuma kaga yana da daddadan rayuwa wannan yana cikin dalilin da yake nuna kaddarar ubangiji da kuma gaskiyar abin da kake gani wa min ad-dalili ala al-qada'i wa hukmihi busul labibi wa tibu aishil ahbaqi لكن من رزق الهجا حرم الغنى ضدان يفترقان أي تفرق sai dai sau da yawa marzuzik alhija wanda aka yi masa arziki aka ba shi hankali alhija ana nufin hankali taurim algina za a iya haramta masa wadata kaga bai zama mai hankali ne amma cikakken hankali na ilimi ake nufi a nan ma'ana wanda Allah ba shi hankali na neman karatu ko sai ga Allah bai ba shi wadata ba wannan hukunci ne aksar la kulli ba abin da ake nufi wai duk wani mai ilimi bai da kuɗi ba ba haka ake nufi ba za a iya samun wani Allah ya bashi ilimi da hankali amma kuma hurimal ghina dukiya kuma ba a bashi ba saboda ai an samu al-aghniya wa min as-sahabati wa tabi'in ko ba haka bane akwai masu kuɗi cikin sahabbai da tabi'ai amma ana so a nuna ma ne da yawa yawa cikin tsari na ɗaliban ilimi wanda ya biyo hanyar karatu zai iya Allah ya bashi ilimin to amma me kuma kaga bai bashi wadata ba masu mulki suna nan suna mulki ana hura musu jiniya zaman su kowa baya gani tashin su ba a gani in sun zo gari an san sun zo in sun fita an san ba sa nan ko ba haka bane in sun yi tafiya kasar waje an sani in za su sauka a jirgi ma sai an faɗa a jarida kai kuma ɗalibi ne na ilimi mai karatu wataƙila duk wannan abun Allah bai baka ba baka da naira ɗaya ma wallahi naira dubu biyu uku hudu da zaka sayi littafi sai ta gagare ka kuma Allah yana son ka wancan kuma matsalar kuɗi bai da ita to to shine lakin na marzuzi kalhija huri malghina duddani abubuwa ne kishiyoyi guda biyu yaftariqani ayyata farruqin suna rabuwa yace wa unshitu li ghairi kuma an gaya mu an sanar da ni tamannaitu tamannaita an tamsi faqihan munazira bi ghairi ana'in wal junun fununu yanzu kai so kake ka zaman to faqihan munazira kana burin ka zama malami faqihi masanin addini munaziri wanda za a fito ana fafatawa da kai ka fada fada bi ghairi ana'in ba wahala kawai baka wahala ba to wal jununu fununu ai hauka ma fanni fanni ce lalle cikakken mahaukaci ne kai ai ba zai yi ba wai wai kai Allah sauki wa laysa iktisabul mali duna mashaqqatin tahammuluha fal ilmu kaifa yakunu bayan da za a yi ka nemi dukiya ba tare da wahala ba ko to fal ilmu kaifa yakunu ilimi ba shi zai ka same shi ba wahala ولم أرى في قلوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام أو الطيب كان yake cewa ni ba abin da na gani irin abin da fi aibu a cikin wato aibin mutane walam ara fi uyubin nasi aiba ka naqsi qadirina ala tamami kamar yadda masu iko su tauye su ki zuwa su cika ta kana da ikon da zaka je ka karatu ka nemi ilimi amma ka tauye kanka babu aibin da ya wuce wannan ka naqsi qadirina ala tamami ma'ana mutanen da suke da iko su cika wani abu amma ba za su cika ba sai su zauna a tauye kullum kana tauye kana tauye kana tauye ina fata na fahimta aljiddu yudini kulla amrin shasi'i wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqi wa ahqqu khalqi llahi bil ghammi mru'un ذو همة يبلى بعيش ضيق ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق لكن من رزق الهجا أرم الغنى ضدان يفترقان أي تفرق تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها فالعلم كيف يكون ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام أبنى مكبتا دي الله كبام لادا والليالي shine gabar magana za mu tashi yau dole ne ba makawa ga ɗalibin ilimi mai neman karatu ya rage bacci ya rinka hira da daddare hira da littattafai hira da nusus ma ɗalibin ilimi ya kwanta kamar doya daga farkon dare har ƙarshe ba daidai ba ne amma ƙalar sha'iru kamar yadda wani mawaƙi yake faɗa بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب الأولى سهر الليالي تروم العز ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب, من طلب اللآلي ألو الكعب بالهمم الأوالي وإز المرء في سهر الليالي ومن رام الأولى من غير كد أضاع الأمر في طلب المحال تركت النوم ربي في الليالي لأجل رضاك يا مولى الموالي فوفقني آه فوفقني ذي زمان فوفقني إلى تحصيل علم وبلغني إلى أقصى المعالي بقدر الكد تكتسب المعالي bisa gwargwadon wahala ake samun abubuwa maɗaukaka iya wahalar ka iya samun ka in ka sa himma wajen neman karatu in Allah ya sa da ka wahala ana ma albishiri za ka samu ilimi alkaddu ana nufin almashakka kenan kun gane alkaddu ana nufin me almashakka bi qadri alkaddi tasabul ma'ali da gwargwadon wahala da mashakka ake samun abubuwa ma'ali maɗaukaka abubuwa kuma ake samun matsayi mai ɗaukaka wa man talabal ula sahiran layali duk wanda yake neman ula ɗaukaka ko to dole sahiran layali sai ya farka cikin dare sai ya yi sai ya yi saharu ya hana kansa bacci da daddare kun gane wannan sai ka wahala ka samu abu mai ɗaukaka wanda ko yake son ɗaukaka ya hana kansa bacci بقدر الكد تكتسب المآلي ومن طلب الأولى سهر الليالي تروم العزة ثم تنام ليلا كي كان نيمان دوكاكا كما كان بچي da daddare tarumu ta tsalubu kenan kana neman daukaka kuma kana bacci da daddare yahusul bahru man talaba la'ali duk wanda yake neman kayan kyale-kyale ko kayan su zinari su azurfa ba yana shiga cikin ruwa bane ko ba ka bane duk wanda yake neman kayan alatu kayan kyale-kyale dole ya shiga ya kutsa cikin ruwa yayi tafiya ka iya cewa yayi tafiya ya je ya nemo ulul kabi bil himamil awali وإز المرء في سهر الليالي قلو الكعب لو ككم متأي ياي أمفاني ده الكعب ني أنا أروي أنا كلمة الكعب ياي أنا نفهم متأي ني ungani ɗaukakan matsayi ko ɗaukakan bigire bilhimamil awali ana samu ne da manya-manyan himmomi ko duk wanda yake so ya zama wani babba ana gaya muku ne ku ɗaliban ilimi hanyar karatu hanyar ɗaukaka ce to ulul ka'abi ɗaukakan matsayi bil himamil awali ana samu ne da himma maɗaukaka wa izzul mar'i fi saharil layali dan adam yana samun ɗaukaka ne in yana hana idansa bacci wa izzul mar'i kana so ka zama mai ɗaukaka mai izza Allah baka matsayi to ka rage bacci ulul ka'abi bil himamil awali wa izzul mar'i fi saharil layali ina maimaita ne don ku saba ji ko ba ku ji ba ku saba ji ya zauna a kwakwalan ku ku haddace bakin ku iya karanta ومن رام الأولى من غير كد أضاء الأمر في طلب المهالي ومن رام الأولى دون ديكي نيمان توككا min gairi kaddin ba tare da ya wahala ba kana neman ɗaukaka min gairi kaddin ba wahala aba al'umra fi talabil mahali ya tozartar da rayuwarsa wajen neman abin da bai zai taɓa yiwa ba almahal shine impossible abin da bai zai taɓa yiwa ba almustahil kenan wanda duk yace yana neman ɗaukaka ramal ulafi min gairi kaddin kana neman ɗaukaka ba wahala a to wallahi kana bata rayuwarka ne fi talabil mahali taraktun nauma rabbi fil layali ya da yana magana kenan ya ubangiji na hana kaina bacci da daddare li ajli ridaka ya maulal mawali dan ina neman yardarka ya majibincin majibintan al'amura maulan mauloli kenan tabaraka wa ta'ala sai yana addu'a fawafiqini ila tasili ilmin tunda yawa magana ɗalibi ake ka datar da ni wajen samun ilimi ya Allah wa ballighni ila aqsal ma'ani ka kai ni zuwa madaukaki wato ƙarshen ɗaukaka wa ballighni ila aqsal ma'ali ko bi kadri kaddi tuktasabul ma'ali ومن طلب الأولى سهر الليالي تروم العز ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب الآلي قلوع الكاب بالهمم الأوالي وعز المرء في سهر الليالي ومن رام الأولى من غير كد أضاء الأمر في طلب المحال تركت النوم ربي في الليالي لأجل رضاك يا مولى الموالي فوفقني إلى تحصيل علم وبلغني إلى أقصى المعالي وقيل وسمع لمن اتخذ الليل jamalan tudrik bihi amala ɗauki dare a matsayin raƙumi za ka riski burinka darenka ka haushe zama raƙumi ittakhidil laila jamalan wannan ma ku ja masa layi ku haddace shi fasaha ce ittakhidil laila hikima ittakhidil laila jamalan tudrik bihi amala ɗauki darenka ya zama kamar raƙumi ne sai ka riski abin da kake so قال المصنف رحمه الله تعالى ما لنشي وقد اتفق لي نظم في هذا المعنى na samu wani nazami na waka akan wannan ma'ana ta ka riƙi dare ya zama abin hawanka sai ka samu amalan burinka shine amala buri kenan man sha'a an yahtawi an yahtawi amalahu jumala wannan mai tsawo ne من شاء أن يهتوي آماله جملا فليتخذ ليله في دركها جملا أقلل طعامك كي تحظى به سهرا إن شئت يا صاحبي أن تبلغ الكملا يتي من شاء أن يهتوي آماله جملا duk wanda yake so ya samu burace-buracensa shine amalahu jam'i ne na amal makasiduhu kenan wanda yake so ya samu makasiduhu jumalan a dunkule falyattakhiz lailahu fi darkiha jamala to ya riki wato daransa a matsayin raƙumi fi darkiha dan ya je ya riski waɗancan bukatu nasa falyattakhiz lailahu jamalan fi darki hakina ya riki daren sa ya zama raƙumi gare shi wajen riskan me abin da yake so man sha'a an yahtawi amalahu jumala falyattakhiz lailahu fi darkiha jamala aqlil ta'amaka kai tahwa bihi sahara kana so ka hana idan ka bacci da daddare akalin da amaka to ka karanta cin abinci duk wanda yake zama ya shaƙe jakarsa da tuwo ya cika cikinsa da dabana da daddare to Allah ba zai iya ba zai iya tashi da daddare ya wani aikin kirki ba dalibi ana so ya karanta cin abincinsa wanda zai fafata da daddare ka ji ko to ka ci kaɗan ka ci kaɗan kaɗan taɓa kaɗan ba wai ka zauna da yunwa ba ka ci kaɗan kada ka ci wanda zai maka nauyi don gaskiya mutum shaƙi da kasa wallahi da tashi da zama da gyar kana kwanciya wannan to in ya danne maka dan abin da ɗinka wala ba kai labari ba daka aqlil maka kai tahza dan ka samu riba ka ribata ka rabauta bihi sahara ya hana ka bacci in ta ya sahibi an tablugal kamala ya kai sahibi na in har kana so ka kai kamala ka samu matsayi to ka karanta cin abinci yanzu anan guri ya nuna mana ka hau dare kamar raƙumi ka yi tafiya a kansa sai ka riski inda za ka je sannan kuma daren ba a samunsa sai an rage cin abinci idan ake so in ka ci abinci kaɗan yi wani exercise kada daga ci ka kwanta in dai ka ci kaɗan je ka dawo ko zirga-zirga ce kai amma ga akan gadonka kana cin abinci kana gama ka kwanta oh sai shirin kashi kurum wakila wasu malamai suka ce man asara nafsahu bil laili wanda ya hana kansa bacci da daddare faqad farraja qalbahu bin nahari to haƙiƙa ai ya bude zuciyarsa ne da rana ina fata ana fahimta saboda da daddare ya riga ya samu abin da yake so da haka kamar da rana zai samu hasken zuciya kenan wala budda lil alibil ilmi min al mawadhabati ala darsi kaji dole ne fa ɗalibi ya lazimci darasi ka rinka zuwa karatu wannan ana yawan maimaitawa duk ɗalib mun da yake son albarka a ilimin sai rinka yawan zuwa makaranta amma komi sai sa ka fashin karatu kana da mushkila abinda bai kai ya kawo kudin kai fashi wa takrari fi awwalil layli wa akhirih ɗalibi ka yawaita maimaita karatu a farkon dare da ƙarshen sa kafin ka kwanta ka dan duba irin littattafai sannan karshen dare ka tashi kai kiyamul laili bude littafi ka karanta fa inna ma bainal isha'aini waqtu sari wa waqtu sari waqtun mubarakun kaga bai tsakanin magariba da isha'i da kuma lokacin nan na sahur ma'ana lokacin karshen dare waqtun mubarakun lokaci ne mai albarka ila fil ma'ana shi'r akan wannan ma'anar an faɗi waka malamai suke cewa ya talibal ilmi bashiril wara'a وجنب النوم واترك الشبع داوم على الدرس لا تفارقه فالعلم بالدرس قام وارتفع يا طالب العلم يا كي مي نيمان علمي باشر الورع كي مباشرة كتنكاري وتسنسيني شيني الورع التحرز كينا عن الحرام ka nisanci cin haram ya kai dalibi wa jannibin nauma ka daina bacci ka rage bacci wa turki shiba'a ka daina kullun koshi kullun sai ka koshi a a in dai dalibin karatu ne ba maganan koshi kullun kullun ka ji tab ko to haka suke suka samu ilimin in mun kace zaka je ka cikin takoshin kuma Allah kuwa dawi malan darsi la tufariquhu ka dawwama akan darasi ka daina rabuwa da karatu duk yanda za a yi kan darasi ya kuma ce ma fal ilmu bid darsi kama wartafa'a kaga ilimi ya tsaya ne ya samu ɗaukaka ne bid darsi da darasi duk wanda ka ya samu karatu to ya lazimci malami yana zuwa gurin karatu abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi